أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين باهك ينقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته zan mu ci gaba da karatun littafin mai albarka shine mukama ta badi'u zamanul hamzani cikin adabi na larabci Allah mushi rahama da jin kai zan mu tashi ne mukama ta 36 al-muqamatul armeniyya mukama ta al'armeniya kahin muhara ta a wancan satin littattafan da na zanu na malamin na akwai wanda na mance su saboda suna karance suna mai da su hura nan manta da su a cikinsu akwai wannan wanda shine nake muku bayani talabul ilmu bainal waham wal haqiqa wannan sosai littafin nan ya samu karbuwa a yanzu haka littafin da saboda sosai yake ba dora dalibai na yanzu da ma malamai akan hanya ta karatu sahihi wanda ya dace wanda mutum zai bi ya samu karatun abinda aka yi sani da cewa a wannan ɗurkut tahsil hanya ta samun ilimi wanda galibi ya yi bayanin abin da ya sa ake ta karatun ba a samun shi don wasu abubuwa daban ake ba manhajin da malamai suka ɗora ba wani abin mutum daban yake yana tunanin cewa ɗalibin ilimi ne amma a wahami ne shi ne tunanin a tunaninka ne kake tunanin cewa neman ilimi ne kake amma hakikanin zance ba neman ilimi ba ne neman ilimi ma'ana wanda zai maida ka malami ba wai an kore cewa kwata-kwata baka cikin masu neman ilimi a neman ilimi wanda zai tabbatar da kai kai ma ka samu abin da kake nema a cikin baba to wannan sosai ya kawo bayanai a cikin shi da kuma ɗora manhaji na bayan zama da malamai na zaure da dama da tattamana da su da bincike saboda bahasi ne wanda kan cewa wannan fanni da wannan janibi wane dami-dami ya kamata a ɗora a kan shi wani littafi babin fikihu masalan mu da muke malikiya wani littattafai ya kamata a jera su tunda akwai sa'aba wannan ittirab a cikin manhaji hakanan cikin janibin hadisi hakanan cikin a takaice da shi wannan in mun samu lokaci kahin a ƙarshe zan haɗi yau wannan darasin na mukama shine na ƙarshe daga shi zan mu tsaida shi mu koma mu hau wancan manhajin da nake gaya muku tsarin da ya kamata mu hau to kafin mu fara shi yana da kyau mu yi yar karamar daura akan wannan shi wannan littafin saboda idan muka lura abin da yasa shi yayi shi ya zama na ya samu karbuwa ya sha bambam sabon abu ne wanda ya sha bambam da rubutu da ake a cikin wannan janibin dukkan malamai su mai ta'alimi da su alimamu khadibul bagadadi da su ibnu jama'a da mun karanta nashi cikin ramadan dukkansu allah saka musu da alkhairi suna karantar da mu ladabin ilimi da yadda zaka nemi ilimin da yadda zaka tarbi tsakaninka ladabi da littattafai ladabi da abokan karatu ladabin da shi karatun to amma abu ɗaya ne wanda ba su kawo ba bayan ka fahimci wannan ladabban ka amince da su ka zo zaka yi karatu to kuma wani manhaji zaka bi wannan shine bisa ambata babu wanda ya ambata cikin su ta shi ya zo nan gurin nau'i wajen guda goma sha takwas na ilimi ya rattaba mana su akan yadda ya kamata mai so dai ya fahimci wannan fannin ga yadda ya kamata ya rattaba littattafan ya jera su kuma Allah saka mishi da akai malamai tabbatattu cikin ilimi sun yarda da wannan sun tabbatar da shi a yanzu haka abin da yake ce mini ran ne sai da wani tambaye shi me yasa suna ta neman littafin ba a samun shi su can da ke akwai ɗaliban ilimi ya ce duk nusukar da aka huddo tashi in dubu biyu aka huddo ba ta shiga kasuwa a nan take karewa in nuska dubu biyu aka buga tashi a nan maktabar da aka buga shi nan zai kare bai shiga kasuwa saboda gaskiya da farko sosai ya kawo mana a wa'iku ɗalab ko kuma su dudu ɗalab abubuwan da suke hanawa ne samun ilimi mutum yana cikin neman ilimi amma kuma abubuwan da suke hana shi samun ya zano su ya jero su kuma wanda suka dace da wannan zamanin namu wanda ana karanta kasan tabbas hakika su ne suna ciki abubuwan da suke hana wannan to muka karanta su muka ga wannan abubuwan ya kamata mu kauce musu ko mu ga manhajin da ya kamata dada a nan ne sai mu karanta littattafan da ya ɗauki fannin da ya kamata a cikin wannan littattafan janibin wannan na lugar da ya kamata mu ɗauka mu ɗora wanda zan mu aza ɗan ba a kai hakanan kuma in janibin fiƙihu ne shi ma an ci gaba zan bi da shi mu ɗauki littafin da zan mu ɗauka mu ɗora ɗan ba a kai a wannan janibin don saboda su ne littattafan da suke tabbatar da mutum me yasa muke ga ga sharhin ahadari ga shi ɗan ƙarami amma an yi sharhi ƙato kuma an yi sharhin yanzu da nan wani a cikin yan uwa cikin majmu'a ya taɓo ne ce shi abin da bai gane wanda sai ka ga wani cikin kamar yanzu malik da nake bayanin cewa al-istizkar da at-tamhid ibn abdulbar ya yi sharhin muwaɗa ne wajen mujallar hamsin to tambayar da yake wa malik ya yi littafin shi mujallar daya shi wannan da ya zo ya hamsin ya yi maliku ilimi ne ko mene ne kawai shi tambaya ce yake yi tsakanin shi da Allah ya ne aka yi wannan take faruwa shi malik bai ilimin bai kai bane ya yi shi dan karami shi ya taho kuma ya yi wannan mujallada ta a ƙarƙashin wannan littafin to shi kuma bai san ba cewa akasin haka nan ne ilimin ne ya wuce misali ta yadda shi yake da fahimtar da ilimi mai yawa ya tattare maka shi a cikin wannan guda ɗaya ya tattare maka shi a littafi karami mai ahadari masalar ilimi ne mai yawa bayan ya karanta mutsawa ba muna gani mai sai muna karanta sharhin bukhari zamu ga wani abin da yi bayani akai ko mai risala ko mai iziya to ilimin ne ya faɗa da sun karance shi sun hardace shi sai su maka talhisin shi ko yanzu nan gurin aka baka littafi aka ce ita talhisin littafin ka san in baka fahimce shi ba fahimta ta hakika sai ka lakaso shirmi amma wanda zai lakasa littafi shine wanda ya fahimce shi fahimta ta ciki da bai ba abin da ya bace mishi a ciki ba abin da ya bace mishi a ciki to wannan yake nuna mana cewa su wannan sun yi kokarin tattare mana ilimi ne tsagwaran ilimi tsaba ilimi in kana son shi to yana cikin mutun na dalibul ilm matanunnuka wanda ake sa ana karanta yanzu wanda ya zo ya sa ahadari yake karantawa ka tabbatar da cewa tsagon ilimi da zai samu ya yi wanda ya zo sa alwajiz yake karanta shi babu alaka su don saboda shi wannan ilimi ne wanda ya lakase shi ya tattare shi bayan ya karanto mutawwalat in can masu yawa sabani da kaza wasu sun tayi kaza wasu sun tayi kaza shi ya lakase maka na mazhabin su ya kawo kuma su ma wancan yan wancan janibin yanzu inda hambar shi dai yana dan malikiya ne a babin fiqhun malikiya kaman sai ka ga cin karo da manhaji wani sai ka ga nan gurin yana cikin mazhabin malikiya sai ka ga ya ɗauko wani littafi matanin littafi na wanda yan hambaliya ne zo yana yi dole zai sami ittirabi na manhaji kuma har abada ba zai fahimci ilimin ba a takaice dai shi wannan muka karanta shi in kuna da dama zuwa ladi sha ɗaya mu zo mu karanta shi so sai zai ɗora mana bisa kan manhaji daɗa sati rana ya tayo kawai kasance littattafan da zan muhara da su zan muhara mu kama mai da tahura ba don mun tsera ta ba don saboda zuwa gaba lokacin da muka ga an cancanci a sata zan mu sanya ta zan mu ga littattafan da ya zano kahin a kai zuwa ga mukamak lalle tabbas idan mutum ya yi su hakika mutum zai fahimci me ake nihi da ita amma yanzu fahimtar da muke mata galibi bai wuce ba fahimta kawai ta sauraro don saboda manhajibin da ake so a cikin mukama shine fahimtar adabin da ke ciki ba kawai jin labarin kissa ba kissa wannan su bata sha musu kai ba ba kissa ba kawai abin da suke bukata kalmar da take wannan ka fahimci cewa kalma kaza kaza take nihi ka fahimci usulubi na magana da saja da kaza da kaza a ciki ake bukata wannan daga cikin littattafan shi ahsanu sifat wasilat fi adabi wa kayfiyati salat sifatu salat ne kawai kawo shi a waƙe siffa sallah tun daga kabar harama har zuwa sallamewa a waƙe wanda wannan duk ilimin da ake bukata wa yan uwa a waƙe ya yi sauki gami da nasar da inda aka ce ga kaza a waƙe ga kaza kuma a cikin nasar ne zuban zance na waƙen zai yi wahalar fahimta sai mai fahimta amma kuma ya sauƙi ya hi sauƙin fahimtar abin ihsanul mannan bi sharhi ilamul aqran bi talhis ulumul qur'an ulumul qur'an yayi a waƙe kuma sai yayi sharhin shi gayatu taysir bi bi nazm muqaddimatu usulut tafsir ibn taymiya yana da usulul tafsir wanda muna da usulul tafsir da su suna ji ana ta ambata shi to shine yayi waƙe ya maida shi a waƙe dukkan masail kin nashi abinda fa aka faɗa a cikin safaha biyar safaha goma ka zo ka tsara shi ka waɗe shi a baiti bi ka ko baiti ɗaya to ka gani kokari ne da wannan kuma takadim ne na abun nan na wasu buhus da suke yi suna bashi yana musu takadimi nan ra'iyatul i'rab wannan ita ce ba tashi bace ta wani malami ne wanda ya rasu shekara wajen yusuf bin muhammad a tauzi shekara ta wajen 300 da wani abiyar rasu to wannan a ciki zan mu gani wannan littafin ababan na hau a karatun zaure na gida ya tabbatar da cewa shi ya kamata a fara shi ne mafi sauki a cikin gaba ɗaya ba a cikin baban na hau ba a cikin ilimi na duniya ma gaba ɗaya ba a yi ba baituka da sauki da daɗin karatu kamar wa'annan ba a yi ba a iya sanin taɓa ganin bawaƙe wanda ya kasance mai tabshi to shi ya kamata a fara a baban nahau kuma yana biyan bukata baiti talatin ne kawai amma kuma ya biya maka bukata yake cewa a ya ɗalibal i'rab dunaka jumlatan min ahrufiha alqaituha laka fil ashri to allimuka al i'rab wa hiya qaribatun munazzamatan yasartuha ayyama yusri salasina baitan far'uha wa samaniyatan to allimuka yawman ma tata'allamu fi shahri babu huruful jarri famin wa ila harfa min ahrufil jarri ka qaulika min hindun kitabin ila bishiri wa an wa aliyun min haka qaulika sir wa in har zuwa karshe babu abin da zai bace maka a ciki ya kawo su a waƙe ya baka dan tamhidi ana gama shi a shiga mulhatul i'rab wanda tsarin sa daya ita ma abiyat ne wanda hariri ya kawo mai tabshi lahiyayye wanda ba wani gumudi a ciki ana gama shi da yin so wannan ajurumiya in aka shige ta rada mutum yana ka akai ajurumiya wajen mataki na hudu ne ma to amma mu abin da galibi aka saba ajurumiya da ita ake fara ko ni a nahau da ita na fara amma wanda kaga ya fahimci nahau da ajurumiya sai mai rabu sai mai rabu idan ta zama sababin mutum ya wasa abin ya watsi risalar nawuya wannan ta dan zamani ce ba wannan ba da dadda ba ce ba nan mukamata almukamin mun gama zan yi bayanin da ba ku zaɓin manhajin da zan yi da kuma wanda suke bukata akan mutahi akan tsarin mukamata ar armeniya yake ce haddasana isa bin hisham isa bin hisham ya ba mu labari kala yake cewa lamma kafarna yayin da muka komo min tijarati armeniya mun ga cewa kafala shine mutumin da ya komo daga bulaguro amma cikin ayari cikin jama'a ba shi ɗaya ba cikin runduna jama'a masu yawa da kaji an ce kafala shine wannan raja'a komawa daga guri wanda yake kusa ba nesa ba ada komawa daga bulaguro wanda yake daga nesa ne ka tafi masalan wata niyame ce ko ka tafi maradi ne sai ka ce uttu minas safari na koma ba ka ce raja'atu ba dan nesa ne bulaguro ne amma nan kasuwar dole kautai ka ce raja'atu minas suq dan saboda a kusa take amma ka ce kafartu minas safar na komo tare da ayari ba ni ɗaya ba da jama'a da dama wannan duka yana daga cikin si'a da yalwa ta lugar larabci ya ce lamma na yayin da muka koma min tijarati irmeniya kenan kaga yanzu wannan kadai kuna magana da wanda ya karanci larabci daga nan zai rika ganin wallan kan kai baka san ba baka karanci larabcin ba yadda ya kamata ga ka daga nan kasuwar dole ka hutu ka ce uttu mina suq wanda ko wannan kuskure ne in an shiga cikin biya biya maka bukata ka faɗa abin da ake so an gane amma an dakkaka cikin lugar larabci wannan kuskure ne ya ce min tijarati irminiya daga kasuwancin irminiya bayan mun hito daga kasuwanci na irminiya irminiya wani gari ne wanda yana a cikin wannan littafin kan zo na leka shi gari ne wanda yake tsakanin yana iyaka da iran yana iyaka da azerbaijan yana iyaka da turkiya a wannan lokacin na yanzu ya ce a hadatun alfala alfalatu daji a hadatun haita biƙa meƙa mu ila a zuwa ga ɗiyanta adfali hanan damiri yana koma zuwa ga alfala ma'ana alfalatu daji ahadatana sai ta miƙa mu ila adfaliha zuwa ga diyanta diyan daji nan gurin yan hoshi ne yake ma alkunya da cewa diyan daji yayi alkunya da cewa diyan daji saboda kullun a cikin daji suke ba a gari suke ba kawai yana maka nihin bayan mun fito daga kasuwancin mu daga Armenia kawai sai muka gamu da yan hoshi a daji wa atharna bihim fi azyaliha muka yi tuntube da su a cikin azyaliha cikin gezatta cikin gezar dajin duka wannan ma damir yana koma zuwa ga alfalatu daji da larabci muannas ne ba muzakkar bane shi yasa yake damiri adfaliha azyaliha akwai abubuwa da dama wanda da Hausa da Hausa muzakkar ne amma kuma da larabci muannas ne yace wa arkama yanzu ash-shams mun ga ai mu a wajen mu wannan ce rana mace ce amma da larabci namiji ne ya ce wa anafuna bi ardi na'ama duk da ita ya halitta guda biyu a cikin larabcin wa anafuna sai suka durkusar da mu anaka shine durkusar da raƙumi bi ardi na'ama a cikin daji wanda yake mai tsananin wannan daji na'ama ka ganin ka ce barewa wannan jimna wanda ya san jimna amma ba jimna ba ake nihi mafaza kawai daji mai yawa ya ce hastantan zafu a ƙa'ibana har sai da suka zazzage mana jikunanmu jikokinmu duka suka kama suka kakkaɓe ‘yan hoshin wannan wa a rahura ka'ibana suka hutar da dabbobin hawanmu me hutar da dabbobin hawanmu aka sabke mu daga bisa kawai an sabke ka daga bisa raƙumin da kake bisa an hutar da shi an ƙwace kawai wa baƙina bai kaga alkunya ce ke maka tausa abubuwan da ka fahimta ka gane me yake nihi kawai aka hutar da dabbobinmu na hawa aka kwace su kawai suka kwace raƙonmu kuma suka zazzage jikunanmu ya ce wa baƙi na baya da lewa muka tsaya a farin wuni fi aidil ƙauma a cikin hannun mutanen nan wuni muka yi a hannunsu ya ce wa ƙarna zamana alƙiddu a hazaban alƙiddu tahiya ƙarna zamana ta haɗa mu ta tsara mu a hazaban jama'a jama'a wa rubidat khuyuluna iktisaban wa rubidat kuma aka ɗarme khuyuluna dawakkanmu iktisaban dan kwace kwace su aka yi aka ɗaɗɗarme su ya ce hata ardafa lailu a zinabahu hata hasai da allailu dare ardafa ya kuturtar da a zinabahu wutsiya shi ma'ana sai da dare dan meko ya fara shigowa kawai yake ni wa maddan najmu atnabahu an najmu tauraro shi kuma madda ya meko mana atnabahu zaran shi tauraruwa ta fara hutawa ma'ana mun ka wuni a hannun yan hoshin nan har sai da dare ya shiga tauraru sun fara bayyana farko harkon dare yace sun manta hau sannan sai suka nuhata ajizul falati zuwa ga can ƙarshen daji suka yi gaba da mu daga nan ma inda muke gaba suka yi da mu cikin daji nan in tahau shine qasadu ajizul falati muakhiruha in tahau da ha karami shine suka nuhata ba suka hanu ba inda ha ba ne suka hanu da ha karami ne suka nuhata kamar yadda yake cewa aya hadi al isi inhu nahawa abil qira wakacin da makaranta ta abdurrahman inhu kanuhata yace ajizul falati karshen daji wa akhadna sadarha mu kuma kenan su suka nuhata karshen daji suka yi nan kin ajaz kin shi mu kuma muka nuhi wannan kin shi sadar kin shi daga nan zaka gane adibi ne al ajazul bait wa sadrul bait nan ajaz yana nihin karshen daji su suka kama mu kuma mu kama sadar kin abin nan da aka ce wancan ya kama ajaz wancan ya kama sadar kenan an washin da suka kwace raƙumman da dawakan suka yi nan mu muka yi nan aka saba yace wa halum majarra aka yi ta tahiyari har haka nan hatta tsala a husnul fajr har sai da kyakkyawan alfijir ya huto min niqabil hishma daga niqabi na kewa muna ɗauke da kewa an raba mu da dabbobin mu da raƙumman mu da kuɗin mu jikar duk an zazzage yace wantu zai saifu subhi saufi subhi takobi na asuba wantu zai aka zare shi min kirabi zulmati daga kube na azzalimai asuba ta waye mana muna an zalunce mu sun zalunce mu suka tai muna ta tahiyan nan dan tahiyar nesa ce har sai da asuba ta waye muna ta tahiyar mu da kafa yan kasuwa ne yace fa ma talat shamsun nahari shamsun nahari rana ta abun nan ta marece bata ta wuni bata keto ba illa ala alal ash'ar sai akan gasu suka mu gashi na kai wal abshar da fata ta jiki kwanci muka yi barci da ya kwashe mu dan mun sha wahala bul tahiya a kafa an yi irin wannan tahiyar mai tsawo aka kwace raƙun ma ka komo a kafa dare ya yi muka kwana rana da barci da ya ɗauke mu saboda gajiya ba mu tashi ba sai da rana tana kishin gashinmu tana kishin hata jikinmu ya ce wa ma zilina ba mu gushe ba bil ahwali da tsoro na dura hujubaha muna tunkuɗe shamakin tsoro wa bil falawati da kuma dazuzzuka na daji kaga can alfalati ya gaya maka mufradi alfalawati shi kuma jam'in shi duk kalmar da ya faɗa kahin ya huta sai ya gaya maka ai ya faɗi da kwai saƙon da yake so ya isar maka da ita a kanta a lugance ya ce na ƙaɗa'u na jabaha muna yanke na jabaha ɓawanta shi daji muna yanke ɓawan shi ya ce hata halalnal maraga sai da muka je muka sabka garin maraga shi ma gari ne maraga nan ƙasa ce a cikin azerbaijan tana wajen armenia kin kamar yadda ya faɗe ta a cikin armenia ya ce wa kullum minna kowanne daga cikinmu in ta zama ila rafiƙin sai ya tsaru zuwa ga abokin tahiya bayan jama'a ne su jama'a ne masu yawa 'yan kasuwa wannan ta faru da su ana zawa garin maraga kowa sai kama abokin da ya dace da shi kowa ya kaɗi gaban shi wa aka zafi ɗariƙin ya kama wata hanya daban ya ce wan damma ilayya shabun sai wani sarmayi matashi shi kuma ya tattaro zawa gare ni ya aluhu sagarun kaskanci yana hawa saman shi wata aluhu atmarun tsahin tuhahi suna hawa busan shi wani sarmayi mai ciccirarin kaya wanda ganin shi kaga kaskantaccen mutum sai ya nuho ne yukan na abul fatahi iskandari ana mishi alkunya da abul fatahi iskandari wasirna sai muka yi tahiya fi dalabi abi jabir wajen neman abu jabir ita ce khubza khubza na nihin abu ita ce abu jabir yace fa wajadnahu yadla min zati laza sai muka same shi ma'ana shi abu jabir kin yadla'u tana ketawa min zati laza daga ma'abuciyar wuta ma'abuciyar haɓaɓaka ma'ana annaru zatul laza sai shahi sifa ya bar mausuf kenan ya bar abin nan ya bar sifa shahi mausuf kin wuta aka barta aka kawo sifa kin ta ta laza dan ana nihin kawo mai kunkuna wuta ma'abuciyar haɓaɓaka yace tusjaru kenan wannan abuja burkin da muke nema ita ce gurasa sai muka je muka same ta a cikin tanda ana dafawa tusijaru ana hura mata wuta bilgada da iccen kirya fa amada al-iskandari ila rajulin sai abul fatayil iskandari yan nuhata ila rajulin zuwa ga wani mutum fasta mahahu yan nemi ya mishi baiwa kaffa malihin da tahi ɗaya na gishiri ya ce mishi da Allah taimaka mana da gishiri tahi guda wa ƙara lil khabbazi kaga gishiri ba za a hana mishi ba sai ya ce ma mai dafa kubzan nan a irni ra'asar tanura da Allah a ramuni kan tandar taka fa inni makarurin dan ɗari nike ji sosai ma'ana ka yi mini a wannan alhurma in je kusa da wuta ka da Allah in rika jin wuta saboda sanhi nike ji walan ma faraga sanamahu yayin da ya gama gami da can sama da tandakin ya je ya gama gami da saman tanda ya ce mishi bismillah zo babu matsala ka duk wanda ka gani yana cikin jin sanhi ya ce Allah matsa kusan wutar taka kawai in ji wuta ba ka ce mishi ba a'a dan ya nemi wani abin da ba za ka hana mishi ba sai da ya je ya kama wannan tozo na tandak ma'ana shi kusa da tanda ya zamna gurinta ja'ala kawai sai ya fara yuhaddisul qauma yake ba mutane labari bi halihi da halin shi yana wa yukhbiruhum yana ba su labari bi ikhtilalihi da tangardar da ya samu tangardar da suka samu cikin bulaguro ga abin da ya faru ga barayi suka tsare mu aka yi kaza duk jama'a sun saka kunne suna ta jin labari wayan shirul mulha yana ya watsa gishiri fitta nuru cikin tanda min tahti azyalihi ta karkashin gezashi yuhimuhum yana wahimtar da su anna azan bi siyabihi kamar cewa akwai wata cuta a jikin tuhashi akwai abin da ke cutar da shi a karkashin tuhashi yana yar mutsirniya haka kuma yana gewa gishiri cikin abin nan gishiri cikin wuta faqala al-khabbazu sai wannan mai dafa wannan gurasa ya ce mishi malaka la abalaka me ya same ka baka da uba suna amfani da kalmar cewa la abalaka ya ce ajma'a aziyalaka haɗa mini gezar tuhattaka faƙar afsattal khubza alaina duk ka ɓata mana khubzan mu bai gane ba cewa gishiri ne yake zuba mishi cikin wannan cikin wuta wa kama ilin rugufani sai tashi zuwa ga gurasa wannan faramaha sai ya gewa ta waje alal iskandar yaltaqiduha kenan gishiri da yasa wuta tana ɓaci tana kawo toka tana ɓata mishi khubzan wannan nihin shi khubzar ta ɓaci a gewa ta je ya ɗauka hubza ta riga ta ɓaci shi ya sa mai hubza ya ji haushin haice mishi la'ubalaka gayin magana ce me ya same ka mai gurasa ya gefa wannan sai ce waje alal iskandari ya taƙi ɗuwa iskandari sai je yana tsintatta wa ya ta'abbatu ha yana sanya ta hamata yana ɗauka yana tsinta yana sawa hamata ya ce fa'a jabtini hilatuhu fi ma fa'ala wayan shi da dubara shi sai bani mamaki gami da abin da ya aikata wa ƙala sai ke ce mini kaga yanzu nan yayi dubara sun samo kobza dama yunwa suke ji an kwace kudin su an kwace raƙumma yace isbir alayya hata hatalu alal adami kuma kai hakuri ha in yo dubaran miya yace falahila kama al udumi babu wani wayo in mutum bayyada in baka da kai wayo kau ka samu babu zancen cewa kai cuta wasara ila rajulin kawai sai tafi wajen wani mutum kar saffafa awani nazifa ya jeranta wasu kwanunnuka tsabtattu a bisa teburin shi na sai da kayan shi ya jera kwanoni tsabtattu a wanke tsab ya ce fi ha alwanul albani cikin shi akwai nau'i nau'i na nono fasa'alahu anil asmani ya tambaye shi wannan kudin shi nawa wannan kudin shi nawa wannan kudin shi nawa wasta azana fi zauki yan nemi izini game da ce a bashi izini ya dandana nonon da yake bisa kamar nono bisa kofi haka ana saidawa wannan maraba guda dala kaza wannan kaza ka yace to ba ni izini da Allah dandana in zabi wanda yake burge ni wasta azana fi zafa qala ifa'al sai mai sai da shin babu matsala taba yace fa adara fil aniyati isbu'ahu sai sa ya tsashi duk sai da jijjuya ƙwariyar ni sai da jijjuya ba haka ya sa ba ya dan dandana haka sai da ya sa ya tsashi duka ya ta jijjuya makayin ya tsashi ta gama makayin faka annahu ya ɗalibu shay'an dayya'ahu kamar ka ce yana neman wani abu da ya ɓadda a cikin makayin kamar ka ɓadda wani abu cikin kwano kana nema sun makala sai yake cewa laisa ma iya samanuhu wannan ban da kuɗin sayan su wahalla ka raga batun fil hijama kana bukata a maka kaho in maka kaho ka bani abin nan guda ɗaya faƙala sai ce ƙabba haka Allah Allah munana ka anta hajjamun kai mai yin kaho ne ƙala na'am ya ce eh ni mai yin kaho ne nan me yake so ya nuna mashi laraba akwai su kin mai yin kaho sana'a kaho ka san cewa kai ta kama hannun mutane jinin mutane ka zo kan na zamani ka sa mana hannu cikin nono kenan wannan shi ne sa ba don yana yin kaho bai gaya mishi cewa kana bukata a maka kaho ya ce mishi kai mai kaho ne ce eh sosai ma kaho nike yi shi yasa a nan gurin in mun san al'adar laraba ta kin mai kaho da tsantsanin wanda yake kaho don saboda yana kama jini shi yasa a nan muka fahimta da al'adar su zan mu gane abinda annabi ke cewa kasabul khazjam khabisun tsorucin mai yin kaho khabis ne sai amfani da khabis ba yana nufin haram ba a al'adar su suna kin shi abu ne kasuwanci ne wanda suke kin shi wanda jini sai ya tattaba jikinka sai ce fa'amada li a aradihi subbuha sai karkata kawai zuwa ga mutuncin shi yana ta zazzagi yana cewa ku yan kaho Allah muku kaza Allah muku kaza ina amfanin sana'a ku yana ta zazzagin shi yana cin mutuncin shi yana su suka shi wa ilal ani yace subha sai ya dauki kwanin nukan duka yana ta zubda fa qala al iskandari sai yake cewa asirni ala shaytan ka zabe ni mana akan shaytan ma'ana da ka rika zubda shaytan ya kwalha ka bani mana da maimakin ka ba ma shaytan duk wanda abincin shi yana nan yake zubda shi shaytan ne yake ba ma to kenan ka bani mana da ka ba shaytan fa qala sai yake ce mishi khuzha la burika da kafiha dauki ka Allah sa maka albarka ciki me yasa dan shi ya mishi sababin azubda din yace fa akhazaha sai ya dauki wannan nono wa awaina sai muka tattara ila khalwatin zuwa ga wani guri wanda ba kowa kaga yayo dubara an samo hubza gashi kuma yanzu nan yayo dubara a samo nonon da za a gama mata yace wa akalna bi dafa muka cinye ta akan tunkuda daya a ci ɗaya muka cinye wannan abubuwan da ya samu ba mu rage komi ba ma'ana ya ce wasirna sai muka zai hatta a taina karya sai da muka je wata alƙarya ista da amina ahalaha muka nemi masu ita su ciyatar da mu ya ce fa ba dara min bainil jama'a fatan ila manzilihi a nan ma sai wani sarmayi ya yi gaugawa tsakanin jama'ar ya je masabkin shi fa ja a bisa fatin ya zo da katon akushi kada saddan labanu an fasaha wanda allabanu nono sadda an fasaha ya taushe gurin lunhashin maka akushin ma'ana akushin da ya kawo shi cike da nono har gurin lunhwasawa akushin babu kama a ce an cika budo tak yadda ko gurin lunhwasawa cike yake tab dai kawai ke ne ya ce hatta balaga ra'asa sai da wannan nonon ya kai kan wannan abu makayin faja'alna na tahasaha muka fara muna ta tandar wannan nonon da ya zo mana hatta saufaina sai da muka kare shi shi ma muka shanye nonon na sarmayin nan wasu annahu anil khubz muka tambaye shi gami da khubza shi ma fa'abau illa bi samani muka tambaye su kai ‘yan garin cewa inda mai hubza da Allah taimaka mu fa'abau sai suka kiya illa bi samani sai da kuɗi kamar yadda annabin Musa suka kiya nan ka gani da kisar da kuma lafazin da ya amfani yana nuna mana cewa kisar wacce ta annabi Musa da Hadir faƙalar iskandari sai alimamu abu fatayil iskandari ce malakum tajuduna bil labani me ya same ku kuna iya kyautar nono wa tamna'una al-khubza kuma kuke hana khubza illa bi samani sai da kuɗi fa qala al-gulami sai wannan yaro yake cewa kana hadha labun fi gadara wannan nonon ya kasance cikin akushi qatu qad waqa'at fihi fa ara bayra ya fada a ciki fa nahanu natasaddaqu bihi ala sayyara da shi muke ma ayan bulaguro sarka fa qala al-iskandari iskandar yace inna lillahi wa akhadha safaha ya dauki wannan akushi fa kasara ya tsatsaga shi fasahar gulam wannan yaro yayi ƙara yace wa harabahu ya jama'a ku zo ayi yaki wa mahrubahu ku tattaro yace fash'arat minnal jilda sai fatan mu duk tattashi fata jikin mu ta motsa yace wan qalabat alaina maida dukkan uwar hanjin mu ta jirkice nonon da muka sha ma jirkice ke ne ma a kwayo shi bayan an sha nono kuma abu zai koma yaki yace wa nafadna muka kakkabo ma akalna makunna akalnahu duk abin da muka ci wa qultu muka ce haza jazaa'u bil amsi fa'alnahu ma bil amsi fa'alna wannan sakamakon abin da muka aikata jiya ne nan me yake so ya nuna mana a wa'azance a karance cewa duk wanda ya kirba sharri sakamakon shi zai tarda ga su can gurin sun ma mai kubza wayo sun ma mai nono wayo gashi da su ma sun zo sun samu daidai da su yace wa an sha abul fatahil iskandari ya qulu sai abul fatahil iskandari ya fara yana cewa ya nafsu la ta tagassa fa shahmu la ya tagassa man yashabu dahara ya akul fihi saminan wa gathan fal basli daharka jadidan wal basli akhir rassa yace ya nafsu ya ke rai la ta tagassa kada ki zama nan mummunan rai nan wa'azi ne yake fa shahmu shi mutum mai karhin zuciya la ya tagassa bai zama na mutunan banza man yashabu dahara duk wanda ke abuta da zamani ya akul zai ci saminan abu mai kiba a fihi a cikin shi gassan da wanda yake ramamme yau ka ci mai daɗi gobe ka ci marar daɗi gashi jiya can mun ci mai daɗi yau gashi mun ci abin da han mun amayo shi yace fal basri da harika jadidan ka sanya ma zamanin ka sabo wal basri akhiru rasan kuma wani zamanin ka sanya mishi rididdigaggar tuha inda ka ga ya kamata ka sa tuha mai kyau ka yi shiga ta mutanen kirki don ka samu ka yi inda ka ga ya kamata ka sa rididdigaggar tuha tsagagga don ka samu ka yi ka yi wannan ita ce karshen wannan mukama abin da muka faɗa daidai Allah ba mu ladan shi na kuskure Allah maɗaukin sarki ya mana gawara daidai ta kasance littafi ne mai albarka da shikin wannan da mukama wacce ta abul fatahil iskandar ta abin nan tsar imamul hariri duka ba don muna son tsaida su ba amma sai don saboda mu biyo matakin karatun kamar yadda ya kamata in dai muna cikin masu rai tunda su wancan ƙanana ne matukar mun shige su in dai muna yi da gaske in dai mai da hankali muna yi to ba jima zaka ga an kare su kuma har an kai zuwa ga wannan kin a lokacin yin wannan kin zai biya bukata kuma in muka koma can ci gaba ne don saboda tasijilin dai yana nan zaka ga dai da ka ɗauko littafin ka kana sauraron tasijilin kuma kana bin littafin zaga kana fahimta sama da yanzu tunda yanzu wancan abin gakin mutum bai abin bai yi shi ba to yanzu nan abin da muke tambayawa a saurara mu azu tsarin da zan mu dora akan su tahiyar wannan karatuttukan wanda zan yi a nan gurin abin da muke tambaya muna da dama zuwa ladi mu zo mu sabke wannan dan mu dora manhajin da zan mu tahi muna da dama ran lari daga sha ɗaya zuwa karhe ɗaya in muka sabke wannan dada juma'a mai zauwa kawai sabon tsarin zan mu tashi da shi mun san dai cewa bukhari da abu dauda su ba hudda su muke nan sakon su wannan daban ne su suna hidima ne ga addini kai tsaye ko da mutum bai yi kasar su ba su ma watar muna ganin cewa zan mu koma daga na kasakin har zauwa gurin da ya kamata zan mu yi riga malam masallaci kahin mu je kahin mu je sabke shi ga ran litinin in ka ganin gun almarhalatu salisa marhala ta biyu da ɗalibi ya kamata ya yi ta kasu cikin ta alluga wa nahaw wa sarf da luga da nahaw wa sarf na farko alluga farko na luga ce kitabu zuhud ya kamata a fara sawa kenan kowa ya neme shi wanda ake nasaba shi zuwa ga ali bin ali zainul abidin kitabu zuhud ana samun shi a kasuwa sananne ne daga shi sai kasida ta alburda daga shi sai alburda ya kamata daga shi sai kasida ta badamasi daga shi sai ishiriniya daga shi sai kasida ta hamziya daga shi sai daliya ta yusi arrijb min arrijil wurradi da bayna lisab wa bayna zatil armadi sai tazyinul warqat ta wanda wannan ta shaye su da wuya mun muna samun ta ta abdullahi dan fodi wuce sai kuma mukhtar na shi'irul jahili sai muqamatul hariri sai muqama muqama ta badi'u zaman kawai muqama ta yace ko ta hariri ko ta badi'u zaman duwar da aka fara ita ɗaya ce wannan yana nihin wanda yake so ya yi ido a cikin fannin luga a cikin fannin luga wannan tartibin zai bi ya fahimce su fahimta ta daidai ya ce wa man arada takhassusa amma wanda yake so ya yi takhassusi ya yi wuce a cikin wannan fannin to fa haza tartibu shi kuma gajerin da zai bi wannan fanni ne na wanda yake so ya yi ido cikin fannin amma wanda yake so ya zama da jagora wanda duk inda aka ce karantar wannan fannin nukan an sayo shi ciki to gajerin da zai biyo shi kuma kitabu zuhud daga shi sai alburda sai kasira taba da masi sai lamiyatu shamfara sai banat su'adu sai musallasu qudurb sai makasura ta ibnu durayd tazkiratul hufaz wanda na karanto muku ran sai ishiriniya sai hamziya sai mudawwan mamdudiya ta ibnu malik sai daliya ta yusi tazinul waraqat da alkanzus samin littahi shi wannan nashi kenan wanda ya abun nan wanda ya wallafa sai kasida ta abun nan eh, eh, wagga shu'ara sittah daga nan kuma sai mukama ko kuma gabatar da mukama akan shu'ara sannan kuma bayan wannan sai ya kawo maka wanda ya kamata ka lazimta a wajen nazari da karanta ba ɗauka gaban malamai wannan duka yana bayani ne ɗauka gaban malamai wanda ka karance su ka yi itikanin su ka tabbatar da su kuma ɗaukan tsarin da zan yi kowane harafi a cikin abin nan cikin zuhudu yana ba shi baiti guda nawa ne baiti guda biyar ne yake bashi to wannan tsarin shi zan mu ɗauka an muka ɗauki baiti biyar in ya so kafin zuwa sati guda mutum ya hardace shi kuma ya fahimci fasarar shi ya hardace shi kuma yana iya kawo fasarar shi mu rike da kyau mutum ya hardace wannan abiyat din kuma yana iya kawo fasarar shi amfanin harda duk wanda ke karatu nan gurin yayi babe guda sa mishi suna la budda min al matukar mutum yana son karatu babu makawa dole sai an yi harda don saboda me zai taimaka maka duk lokacin da ya kasance kana buƙatar wani shawahid musamman zuhudu ko wa'azi aka tara ka aka ce Allah malam tashi in wa'azi ko baka shirye in dai kana hardace da abun to babu abin da zaka ji tsoro baka rasa abubuwan da zaka halarto kai bayani akan su to amma in ya zama na sai ka riƙe littafi ne da littafi zaka yi ta yawo don kana ɗalibin ilimi shi yasa ya kawo kisa ta ibn hazam a zahiri Allah mashi rahama maktaba katuwa gare shi a andulus babu kamarta ɗaki ɗaki ne cike da littattafai da suka samu matsala da hukuma bayyanan suka kama littattafan duka suka kona don a bakanta mashi rai ibn hazam ana ba shi labari a nan ya fashe da dariya ya ce banza kuka yi duk abin da kuka gani a cikin maktaban nan a cikin kirji na yake kun ya ce takarda kuka kona ba ilimi na ba ilimi na ya zubo musu abiya ya ce ilimi na tare yake da ni duk inda na tafi in a kasuwa nake yana tare da ni in kabari aka sa ni kai ko kaina kuka yanka da da ilimi na zan shiga cikin kabari ya tabbatar musu da cewa babu warka ɗaya da ke cikin maktaban nan tana cikin kirji na banza kuka ma takardun banza kuka kona to kaga wannan himma ce irin ta sa al hafiz ibn hazm Allah mishi rahama da jin kai wanda wannan sosai insha Allah ke zuwa ladi zuwa ladi karhe 11 zuwa 1 insha Allah ta'ala goma ce dai gobe yana darasi akan kenan in muka yi shi insha Allah ta'ala zan mu ga dukkan fannin nuka kuma anan sai mu zabi fannin nukan da zan mu fara da su in muka tsaye da mukama imma mu dauki fannin lugar da muka ambata shi dole ne da shi zan mu tai dan saboda duk takhassusin da zaka yi wannan fannin na luga dole sai da shi nan da larabci zaka karanci fannin da zaka karanta to in ya so sai mu gani na hau zan mu raba mishi mu sa wannan lami al-ara'iya din ko kuma fiqhu mu ta malikiya ya kamata mu sa fiqhu dai mun yi ahadari tun bara mun yi shi wanda ke mutaba'a ya san mun yi shi to muka kare wannan zan mu ga abin da ya kamata mu yi mu tsara abin yanzu ana abin da ke so wanda ya san zai iya babu tilasa ha wanda ya san dai mun san dai cewa hanyar da mutum zai bi ya samu ilimi muke iya kokarinmu kuma abin da muke so mu tabbatar shine mutum yana shirye in mutum ya san yana da uzuri laruri zai ta kawowa kullum a ce an zo yau za a yi a biya ta na wancan satin da aka yi a tashi a bamu har da su ya ce wallahi ban da uzuri kaza ya gito kaza ya gito babu wannan wanda ya san ya iya babu tilas a hudda warka ya rubuta mana sunan shi duk wanda ya san ya iya zai shiga cikin wannan tsarin wanda tilas ne in ka shiga duk tsarin da na kawo tilas ne ka yi biyayya gare shi dole ne wanda ya san ya iya takarda zan mu hudu yanzu kowa mu rubuta sunan shi abu ne wanda ya kasance kamar yadda suka yi bayani dole dole ku kanku kun tabbatar da duka wannan littattafan da muke karantawa shukuran lafakaran inda karatun ina ruwana na musuwa zan iya koya masu duk wanda ya karanta wannan littattafan karatun ina ruwana ya yi kaɗan gobe ka gan shi yana koya ma wani shi bata yiwa dole sai mutum ya yi tsaye a kan shi kenan yanzu babu wata mujamala mutum in ya san ya iya in ya san ya iya wanda ya san bai iya ba kai ba mu wahala mu fara da mata dan saboda su ta su a bani bik a cikin mata akwai wanda ke shirye babu mujamala babu magana kumya na a mu kare da mu kare da bangaren mata eh rana a rana wannan kuma muka zamana kamar yadda zan mu tabbatar mu ga abin da ya kamata juma'a nan kawai da muke tahiya kullun ita ce juma'a kawai muke darasi kuma cewa wani lokaci zan yi wannan maslahan mutane muke leka eh to ta tabbatar dai ko to alhamdulillah to ita kaɗai ce to to saiwa kuma saiwa babu zancen kumya hacewa na ga wane ya rubuta da kumya in kyasle to saiwa kuma aha to sun kare sun kare to mu zo kenan mata suna iya tahi su mun gama kawai ɗaukan sunan ne zan ka tabbatar to sumailu kowa ina da lamba shi ko giyabi mutum ya sai na kira shi a wanda bai na yi mutaba'a daga nesa eh aha eh ah to ayo shine gaskiya babu wanda ya san bayya a kuku dan dakata kuku ko a to to kai ma irin nashi ne na saka yusuf a wannan kin ma na san hanyar da zan bi mutum ya kan har ba yadda za a yi duba kin ma eh aha wani suna ishaq abul malik to kuma in kuna nan kuna halarci in buku nan wanda basu nan da kai hanyar su ma da za a tsara musu wadda ita ma dole mutum ya lazumce ta naziru da kawai abin da yake gaban ka ko kamance da shi kai da abdulmalik naziru ha ya rubuta hawan kaho ne eh ibrahim yawwa ibrahim ya sabit yawwa a bari muna zuwa layi ne muke bi to idrisa asaka asaka to wanda ya kasance yana nesa a shirye muke duk ranar da ko bulaguro ya kawo shi garin ya zo mu zamana ba da har da eh ibrahim ibrahim wa eh ibrahim inusa yawa eh yahaya yahaya man salih yawa wannan na kusanka asa umar umar ahmad Thank you.